الباب الأول بابي نفرقه في الطهارة بابي أنا مغنى كان تركي قال الله تعالى الله تعالى بياني مغنى يا جبات أكن كلمة تعالى الله وند يدوكك ya fi ƙarfi a nasarta mishi duk wani abu na nakasa yana cewa wa an zanna min sama'i in saukar daga sama ma an saukar da ruwa ta huran mai yawan sarki daga sama ya bude wannan babin da wannan aya ne ta farmukan da kuma ya gina fassarar alma'u tahur akan wannan haya ɗin tahurtin mubalaga shi ta tahir haka ce tahir abu mai sarki haka ce tahur mai yawan sarki malaman ciku idan suka ce a tahur suna nufin ruwan da mai sarki ne sannan kuma zai iya saka sarkin a jikin wani abu mai najisa ko zai iya tsarkaka abu mai najisa sun ba da wannan ma'ana ne saboda tahuratin alawudu fa'ul yana da mubalaga mubalagar kuwa yana nuna yana da yawan sarki abin da yake da yawan sarki to daga cikin sarkin da yake da shi kenan zai iya bawa wani abu daban saboda yana da shi da yawa to duba wannan mubalagan ita yasa suka bambanta tsakanin tahir da tahur idan suka ci almawu tahir abin da yake da sarki ma'ana za a iya sha za a iya dama kunu ko za a yi shayi za a yi abinci da shi amma ba zai yi alwala ko wanka da shi ba in suka ce a taho to abin da za a yi wayannan abubuwan kuma sannan za a iya yin alwala sarki da abin da ya kama da wannan sai suka bambanta tsakanin su shi yasa ya ce almawu taho ruwa mai yawan sarki ma kana tahiran fi nafsihi shi ne abin da kashin kansa shi shi wannan ruwan tsarkakakke ne sannan mutashiran da gairi mai tsarkaka waninsa ne wani abu daban marar tsarki wannan ruwan bai tsarkaka shi bayan kasancewar ruwan kashin kinshi shi akwai tsarki shi ne buga misali da ruwan da yake da tsarki ya ce kamalin bahari kamar ruwan kogi ruwan bi'iri da ruwan rijiya walmatsari da ruwan sama misalai ne ya buga idan lam ya taghayyar shay'un min awsafi salat idan ruwan wani abu daga cikin sifofinsa guda uku bai canzu ba ma'ana wannan sharadi ne idan ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ya canju to a wannan lokaci bai zamanto a ba wannan sifofin guda uku wahayar launi launi wanda ake ganinsa da ido kenan wa ta'am ɗanɗano wanda ake ake jinsa da harshe warre da kuma ƙamshi ko wari wanda ake jinsa da da hanci kenan ido da harshe da hanci da su ne ake fayyace ruwa wanda yake a taho bima yan fakku anhu ghaliban bima dan muta'alliqun ne bi lam yataghayyar yana nufin idan lam yataghayyar bima yan fakku anhu idan bai canzu ba da wani abin da zai zai bare mishi zai baro zai bare mishi zai raba shi ghaliban zai raba shi da sunan ruwan galibi yana nufin bai canzu da wani abin da in abin ya canza shi zai raba wa ruwan zai raba wa zai raba ruwan da sunan ruwa ba za ce wa abin ruwa ba sai dai a kira shi wani abu daban ana cewa in fakka ana cewa yan fakko bari wanda yana ɗaya daga cikin asali daga cikin akawatu kana waɗanda suke aiki da sharadi amma lokacin da ba a samu waɗannan sharuɗa ba yakan iya zaman tofi idan ya zaman kansa kamar yadda ya zo a wannan wace. Kalla bane ya ce kamar nono. Nono yana ɗaya daga cikin abin da in ya taɓa ruwa to zai raba ruwan da sauran ruwa misali in ka ɗauko ruwa mai ɗibi ka zuba nono a ciki to ba za a ce mishi ruwa ba sai dai ya ce kurkuru kurkuru misali kaga ya raba ruwan da sauran ruwa saboda menene saboda faɗuwa ko zuba nono a ciki ya buga man misali abinda idan ya taɓa ruwan zai raba ruwan da sunan ruwa sai da kira da wani suna daban wani asali hakanan da zuma shi ma zuma inda za a zuba a cikin ruwa to sai dai a ɗauki wani suna a bashi domin domin a lokacin da shi ne ce kamar nono da zuma wanda kowanne inda za a zuba wa ruwa to zai raba wa zai raba ruwan da sunansa na ruwa sai ya kira shi wani abu daban wayannan abubuwa guda biyu ya buga misalai da su cikin abubuwa waɗanda suke da tsarki shi ne ce wani bauli wani agirati wayan abubuwa guda biyu kuma cikin abubuwa waɗanda asalinsu ma ba su da tsarki shi ne walbauli da fitsari ruwan ya canju da taɓa fitsari wal'azirati da kuma ba haya ruwan ya canju da da da taɓa shi fahim ta gayyara shi'in min ausati salasati idan wani abu ya canju daga cikin sifofinsa guda uku bima zukira ta wayannan abubuwan da aka ambata wa nahawinsu da makamacinsa ba su kadai ba ko wasu abubuwa ne daban cikin abubuwa masu tsarki ko abubuwa marasa tsarki idan wani daga ciki ya taba ruwa ya canza shi da waɗannan sifofi guda uku fala ya sifu wudu'u minhu alwala baya inganta da shi wajen wusulu hakanan wanka baya inganta da wannan ruwa wala liskin ja'u hakanan farki da wannan ruwan baya inganta hakanan duk sauran abubuwan ibada wanda ya ambaci alwala da wanka da tsarki saboda su ne yawancin abin da ake amfani da ruwa wajen tsarkinsu wani mutagayyu da tahiri tahirun ya ce duk abin da ya canju da abu mai tsarki tahirun abin mai tsarki ne yana nufin ruwa wanda yake mai tsarki idan abin ya canju ya ce ya can abin da ya canja shi ya zama mai tsarki to za a kiran shi tahir gairu tahurin amma ba za a kira shi tahuru ba saboda bayanin da ya gabata an ce tahuru shi ne abin da ko abu mai tsarki ne ko abu mara tsarki ne bai canja mishi wata sifa cikin sifofi guda uku ba amma idan abu mai tsarki ne ya canja to za a ce mishi baya su kuma abin da ya canja shi ba ma mai tsarki ba ne hatta sunan tsahir din ba zai yi a kira shi da shi ba wanda mai tsarki ya canja shi za a ce mishi tsahir ghairu tahur amma ba tahuri ba ne ma'anar wannan shi ne ta'amalu fil adati abubuwa na al'ada na yau da gobe a ce kunu ne a ce shayi ne a ce abinci ne ko fura ne duk za a iya amfani da wannan ruwa da wala yusta'malu fil ibadati amma ba za a amfani da wannan ruwa cikin abubuwan da suka shafi ibadu ba wal mutaghayyiru bin najisi ruwan da ya canzu da najasa najisun wannan shi ma najasa ne ruwa da fitsari ya fada ba haya ya fada wani abu mai najasa ya fada to ruwan ya zama to mai najasa ne la yusta'malu fi shay'in min al'adat ba za a yi amfani da ruwan ba cikin wani abu daga cikin abubuwan da suka shafi al'adu wanda muka ambata irin su dama fura ko yin kunu ko dafa abinci ba saboda Allah subhanahu ta'ala ba zai ba da umarni a ci najasa ko a sha najasa ba wala fi shay'in min al-ibadati haka nan ba za yi amfani da shi cikin komai na ibadu ba wannan ruwa ba zai yi sarki ko wanka ko alwala da wannan ruwa ba kenan ya kasa ruwa zuwa kashi uku ne akwai tahur akwai tarir akwai nai tahur ana abu biyu da shi shi ne za a yi ibada da shi za a yi kuma amfani da sha ko dama fura ko kunu ko abinci abin da ya shafi al'ada abu biyu duka za yi da shi tayar kuma za yi abu daya da shi shi ne za yi amfani da shi wajen sha ko dahuwa da abin da ya shafi sauran al'adu na yau da gobe sannan najis kuma ba za yi kowanne ba za yi kowanne da shi ba to bayan ya kawo kasuwar ruwa zuwa zuwa wayannan kashi guda uku sai ya shiga bayanin wasu matsaloli da malaman fiƙo suke sabani a kai ko wasu furu'i ya ce wai za ta gayyara bima huwa mun karari idan ruwan ya canju da abin da da abin da abin daga matabbacin ruwan yake abin daga matabbacin ruwan ya jadi shi ne gudu misali cika turabi kamar kasa kasan da ruwan yake kunce a kai kasan shi ya canja canja ruwan walmili ko gishirin da ruwan yake kunce a kai da wuraren da ake samun kasan su gishiri ne wannan gishirin shi ya canja ruwan wani ko foda haka ce nura duk wani gari wanda yake ba da launi akwai fari a ciki akwai buru akwai yano da sauransu akwai wasu wurare wanda ake samun wannan jikin bishiya idan da daddare aka yi kura to kuran wannan bishiyan shi ne aka zo aka karkata shi sai dinga zubar da launi wani gobe bishiyan zai zubar da ja wani bishiyan zai zubar da kore wani gudu haka wanda shi suke ce manura wato shi ne foda kenan gari na launi gari na launi to a ce gun da ruwan yake to shi yake da wani abubuwa sai ruwan ya canju da abin da shi ruwan yake a kai ko ruwan ya kwanta a kai ne ko cikin rijiya ne cikin rijiyan haka yake wannan na ɗaya kenan au bi ma ta walla da ko kuma ruwan ya canju da abin da yake fitowa cikin ruwan ko yake yake haifa cikin ruwan misali sa ka tuhu ladi kamar kainuwa shi ne abin da ake sa kainuwa dashin Allah shi ne abin da yake kwanciya kan ruwa ganye ne wanda in ka duba karkashin kuma ba yi da jijiya ya kamata duk wani abin da ganyen da aka gan shi a ga yana da jijiya yana da gindi yana haɗe da ƙasa to shi wannan tufulaf din za a ga ganye a kan ruwa a kwance amma kuma ba za ka ga yana da asali a ƙasa ba wanda shi ne tufulaf yana ɗaya daga cikin ayoyin Allah abubuwan mamaki au bi tulil muksi wannan abu na uku kenan ko kuma ruwan ya canju da daɗewan zama ruwa ne ya yi wata biyu wata uku cikin bokiti ko cikin wani kwano haka ya rufe sai daɗewansa a cikin wannan kwano sai ya canja ruwan kaga wani abubuwa guda uku kenan ba ya ce fa'in da hula ya tofu to wani abubuwa guda uku duka canjuwan ruwan da su din ba zai cutar ba wani ta'amalu fil adati wal ibadati za a yi amfani da wannan ruwa ɗin cikin abubuwan da suka shafi al'adu na yau da gobe shi da sha ko cikin ibadu gaba ɗaya zai amfani da shi wannan kamar ya yi istisna'i su ne cikin umumin wancan matsala ta cewa duk ruwan da ya canju da ɗayan sifofi guda uku to ruwan bai zama tsoro ba to cikin wancan umumi shi ne ya cire waɗannan matsaloli guda uku matsala ta farko ruwan da ya canzu da matabbacinsa abin da ruwan ya kwanta a kai misali matsala ta biyu ruwan da ya canzu da abin da yake haifa a ciki na uku kuma ko ta uku ruwan da ya canzu da daɗewan zama a cikin wani abu wayan abubuwa guda uku mustasnayat ne daga wancan umumi ɗin to shi ne ya ce wannan duka baya baya cutarwa sai ya shiga kuma wata matsala khilafiyya gun malaman fiqh ya ce wai za waka a filma'il kalili idan ya ya fada cikin ruwa kaɗan ruwa kaɗan ɗin yake ba da misali ka ani yake wudu'i kamar kwanukan alwala kwanukan da ake zuba ruwan alwala lil mutawaffi jami alwala wa ani yake gusuli da kwanuka wanda ake zubar da ruwan wanka na farko ka ce kamar buta na biyu kuma ka ce kamar bokiti lil muktasili kwanukan da ake zuba ruwan wanka ga mai wanka na jasatun wannan shi ne fa'ilin waka a kai hasalin magana shi ne wai za waka a na jasatun filma'il kalili ka aniyatin wudu'i lil mutawaddi wa aniyatin gusul lil muktasili wannan shi ne fa'idar karanta nahawu kenan sai da nawa ake fahimtar ciko ya ce waka'a ne saboda ya raba tsakanin ya raba tsakanin fi'ilin da fa'ilin bai ce waka'at ba ko kuma saboda najasatin din majazi mu'annas ne majazi ba hakiki ba ne ma'ana idan najasa ta fada cikin ruwa kadan idan aka tambaye ka me ake nufi da ruwa kadan din shine kamar ruwan ruwan da aka zuba a kwanuka na alwala kamar ka ce ka ce buta ko koko ko ruwan da aka zuba cikin kwanuka na wanka kamar goke su ake nufi da ruwa kaɗan ba ruwa haka misali kamar falki haka a kwance ko kogi da abin da ya kama da wannan ba ko tafki wanda fadinsa yana da ɗan fadi da jasa kaɗan ya fata ciki ba irin wannan ba walan tuhayyiru sannan wannan najasar da ta fada cikin ruwa kaɗan can da muka buga misali da ruwan da ke cikin abun nan buta ko bokiti to wannan najasar ba ta canja shi ba fa innahu yasihu tatayyiru bihi tsarki da wannan ruwan ya ce ya inganta me yasa ya inganta saboda abin da ake dubawa din canjawa ne kamar yadda bayani ya gabata ana duba shin wannan da tasa ta canja ruwan ne ta canja ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ne ko ba ta canja ba ba wai faduwan najasa a ciki ba shi ake dubawa ba canjawan shi ne ake dubawa kamar yadda ya gabata sannan kuma ba ta canja shi ba saboda haka fa innahu yasibu taghyiru bihi lakin yukrahu yace amma ba a son a yi tsarki da shi wannan magana ce ta karaha in son samu ne kara a yi tsarki da shi amma in ana magana akan jawazi ya halatta dan ya halatta saboda ana maganar canjin ruwan ne ko canza wata sifa cikin sifofin ruwa to sannan wannan sifa din bata canza ba idan wuce da gairu idan aka samu waninsa ya ce ba a so makuruhi ne a yi amfani da ruwa wannan matsala ce mai zaman kanta sannan wata matsala daban ya ce walma'ul musta a marufi wudu'i ruwan da aka yi amfani da shi cikin alwala wurgusuli ko cikin wanka an riga ya an yi alwala da wannan ruwan a wanka ko ya amfani da wannan ruwan a alwala da hurun wannan ruwan mai tsarki ne kasancewar an taba alwala da wannan ruwa ko an taba wanka da wannan ruwan to ba zai hana shi ya zama to da huru ba yukrahu tatahiru bihi amma ba a son a yi tsarki da shi ma'ana na kuruhi ne a yi tsarki da wannan ruwa din ma'azu da gairi tare da samun wani sa in aka samu wani to ba za a yi ba za a yi a tsarki da shi ba abin da ake nufi da almawul musta'amar shi ne ruwa ne idan kai kana alwala yana jin wani size din da zai je ya taru a wani ku inda ya taru wani ya dauki wannan ruwan kuma yi wa alwala da shi ko ruwa ne da kake wanka da shi akwai wani size din da yake bi yake taruwa a wani gu wani ya dauki wannan ruwan ya yi alwala da shi ko ya dauki wannan ruwan ya wanka da shi wannan shi ake fara mawar mutama an ko kuma ruwa ne a cikin katon daro sai ka shiga cikin daro ka zauna kai wanka ma'ana ruwan da kai wankan bai je wani kuma ba yana nan a cikin wannan daro abin da ya sa wasu suke cewa bai halitta ba suna ganin cewa najasan da yake jikin kaɗai to ya koma cikin wannan ruwan daga bisani duk wani mutum da zai zo ya yi wanka da wannan ruwa ko ya alwala ba shi da wanka ba ya alwala wasu kuma malaman suka yi tafsiri shi ne a wankan da kake yi shin ka wanke najasa ka wanke wata najasa ne wanda ya shiga cikin wannan ruwan ko baka wanke wata najasa ba suka ce idan ka wanke wata najasa misali ka wanke fitsari da wannan ruwan ko ka wanke maniyyi da wannan ruwan ko maziyi da abin da ko wani jiri wannan ya shiga cikin wannan ruwan suka ce wannan ba mahalli ba ne na khilafi kasancewar najasan ya shiga cikin ruwan amma idan ya kasance ruwan da kai wanka da shi misali mukaddara cewa wankan juma'a kai duk da wankan juma'a ibada shi kai da wannan ruwa to zai yiwu da wannan ruwan a yi alwala ko wani wankan daban amma idan ya kasance wankan janaba ko wankan haila kai najasan ya shiga cikin wannan ruwan suka ce ba zai yi ba ba shi ne tafsirin da wasu malaman suka yi shi yasa a duba wannan sabanin da yake cikin matsalar to shi ne ya ce a yi kurawu ta fi yi rubuhi ma wujin da gairi irin musul musta amalu fi gairi ya ce a kan ruwan da aka yi amfani da shi a waninsa bai ce fi gairi ma ba alhali a baya ya ce almusta amalu fi wudu'i wurin gusuri abu biyu ya fada yana nufin alwala da wankan janaba ko ka ce alwala da wanka wanka na ibada ko na janaba ne ko na wankan juma'a ne ko wankan idi ko wankan shiga makka ko wankan ɗaukan haraji ne wanka dai na ibada to akan wannan ne shi aka ce zai yiwu alfarki da wannan ruwan amma makaruhi ne to amma ruwan da wannan salifa wannan ruwan an yi amfani da shi a wani abu daban ba ba ba layi ibada ba shi ne kawo misali ya ce kan musta'amali fi tabarrudi kamar ruwan da aka yi amfani da shi wajen wanka na sanyar ta ciki ko wanka na ado wanka na ado kenan shi ne kawai an yi wannan ruwan an watsa ruwa a ciki saboda a ci sanyi ko an yi wanka hakan ne a wanka haka wanda yake na tsafta to akan wannan kawo husulin juma'a ce hakanan ruwan da aka yi amfani da shi da wankan juma'a ka wula ne ya shafi magana guda biyu mubtada ne mu'akhar na sun musta'amal din kamar ya ce wa kaulani akwai maganganu guda biyu fil musta'amal fi ghairihi cikin ruwan da aka yi amfani da shi a wani abin da aka faɗa aiki gairin mazukuri kenan almazukur ne shi ne alwudu ulwusul wanda su tari larabci ana yin haka za a iya kawo abu guda biyu sai a kawo da jiri kwaya ɗaya ran kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa wai za a auci sha'aratan aulaha wa nufaddu ilaiha ya kawo tijaratan sha'ulawan ya ce in fanto ile ha ya kawo dalilin tijara din ya bar dalilin lahawatun hakanan wannan halawan zar'a muktalifan uku duku bai ce muftalifan ukun ruhuma ba to irin wannan larabci ne a nan bai ce fiye zairi shi bai ce fiye zairi ma ba kenan abin da yake magana a kai shi ne wankan na kasance a ruwan an yi amfani da shi a wata ibada da ake yin ta da ruwa ibadar kuma wajiba ce kamar alwala da wankan janaba ko wankan haida ko wankan biki ko wankan gawa a gumin da wanda suke cewa wajibi ne to wannan shi ne tahurun ya kura ta tayyuru bihi din ba wani da zai yi amma idan wannan ruwan an yi amfani da shi a wankan da ba ma na ibada ba ne kamar tafarruri au ko kuma wankan na wankan na ibada ne amma ba wajibi bane kamar wankan juna to akwai kauli guda biyu wasu suka ce makuruhi ne wasu suka ce ba ma makuruhi ba ne shi kwata-kwata fasulun wannan fasali ne da yake bayani akan abubuwa waɗanda suke da tsarki kashin kansu ko suke da najasa ba wai abubuwa da suka shafi ruwa ba abin yana da tsarki ko ba yi da tsari akan wannan fasalin yake magana akai shi ne ya ce kullu hayyin fa huwa tahirun duk wani abin da yake rayayye ne wannan abin tsarkakeke ne abin da ake nufi da tsarkakeke ne abin shi ne idan ya fada cikin ruwa to ruwan ba zai zamanto mutagayyir ba ba zai zamanto ne najasa ba shi ake nufi da tsarkakeke ne adamiyan ya zamo ɗan adam ne mataccen aw ghairahu ko kuma wani dan adam wani ba da abu dan adam ko da kare ne ko da alade ne saboda wannan wannan rayuwar ita ce take nuna cewa yana da tsarki kenan sai dai akwai wani abu da yake na nashasa zahiri a jikinsa wannan abin ya sa wa asalin ruwan najasa amma kashin kan wannan abin da yake tsarkake يتشاو غيره وكذلك أرقه هكذا قنينسا قنين أبي ودعابه هكذا ياوم أبي ومخاطه هكذا ماشنا أبي ودمه هكذا هواي أبي وبيضه هكذا هكذا قنن أبي yana da kwai gairin naziri amma banda a bara gurbi wanda ake cin shi bara gurbi shi ne rubabbe wanda ya lalace sinadarai na halitta ɗin suka gurbace suka lalace yake bizalin mu'ajjamati ko bizalin mu'ujamati da zal mai dubu ba dal ba shi ne almadiri ba na karkace almadiri ka ce almadiri da zal mai dubu haka ce al-mujam ana nufin harafin da yake da tugo muqabilin da shi al-muhmal shi ne harafin da ba shi da tugo huwa shi shi ne al-mutaghayyir munti shi ne kwai wanda ya canju mai wari wanda ya canju mai wari wanda ana son sinadaran da ake halitta daga shi ne gurbaci kamar yadda a jinin haila yake mun mata sinadarai na halittar ne gurɓace lalace sai ya fita ya zama to jini na haila idan wannan ne akwai ake samun wannan wanda akwai din almadir din akwai din almadir din ya kasance na jasa ne shi saboda wari shi da canjuwan shi walabunul adami fi hali hayati ya fahimu ya ce nonon ɗan adam a halin rayuwarsa idan ɗan adam ɗin rayayye ne to wannan nono ɗin ya kasance wannan nono ɗin ya kasance mai farki wannan matsala ce wanda malamai suka yi saɓani shin in ɗan adam din matacciya ne nono zai zamanto na jasa ne ko yaya to wasu malamai suka rajja cewa ko da a ta rasu to nononta eh, ba na jasa ba ne sarki ne wasu kuma suka ce a in tana raye to nonon sarki ne in ta rasu to nonon ya zama to na jasa saboda matsala ce akan shin dan adam din mataccensa najasa ne ko ba najasa ba mun yi bayanin cewa rayayyen dan adam sarki ne da shi to in ya rasu ba jamhur suna ganin cewa dan adam ko ya rasu jikin dan adam din sarki ne da shi saboda sharafi na nan adam to wayanda suka ce dan adam in ya rasu tsarkakakke ne cikinsa to suka ce to nonon dan adam ma tsarkakakke ne in ba da aula tun da gangan cikinsa tsarkakakke ne wanda kuma suka ce dan adam rayayye ne mai tsarki in ya rasu kuma na jasa ne wannan kauli ne martuni da suka ce nonon nonon ta ma idan ta rasu na jasa ne an gina hukuncin ne akan matsalar da ta gabata walabnu mubahil akli yace nonon nonon da nonon abin da aka halarta cinsa tahirun tsarkake ne shi ba abin da ake nufi da tahir ne to ta in zai fa in zai fadawa cikin wani abu to wannan abin wannan ruwan zai zama to tahiri ne ko da bai zama ta huri ba zai zama to tahiri kalbakari kamar shanu mutakalami kamar tumaki wani ibili kamar raƙuma nonon su kenan misalai ya buga na dabbobin da aka halarta cin su nonon su halal ne nonon su halal ne nonon su mai tsarki ne wa kazalika bauru haka na fitsarin wannan dabban da aka halarta cin namansa wa raji'uhu haka nan kashin wannan dabban da aka halitta cinsa shi ma sarki ne da shi malam ya tazazza binajisi muddin baya ci baya giza'i da najasa wannan dabba nan baya giza'i da najasa saboda a dabbobi suka haukace suka iya cin abin da da ba ta ci akwai rakuman da suke haukacewa ya su dinga cin kashi ko shanu su haukace su dinga cin kashi shi ne wanda ake cewa cutar haukar dabbobi din wanda a kwanan baya cutar take yaduwa a wasu kasashe ma suka kama shanu suka harbe irin wannan a lokacin da dabba ta haukace tana cin najasa to ko da a tana cin najasa to a wannan lokaci bai abin nan a tsarinsa da da ba hanyar sa ba zai zama to mai sarki ba shi sai ce malam ya tagarza bi na jiki zai zama mai sarki ne muddin baya kiza'i mu'amalan cin abinci da najasa wa labanu ghairiha nonon wani wani dabbobin da wani dabbobin da ba a cin naman su ko naman su bai halitta ba kanan ya ce wa labun ghairi ha maimakon ya ce wa labun ghairi hi saboda ya ce wa labun wa labun mubahil akli mubahil akli din to lafazin sa muzakkari ne mufradi a zahiri ya kamata ce wa labun ghairi kamar ya ce wa labun ghairi mubahil akli to shi kuma ya duba ma'ana ne أو كما غير هذا yana komawa albakar rakanin mutumin da ke su ne dabbobin da zahiri suka halatta a cikin naman wanda ƙura'ani ya kawo ya ce wa samaniya ta azuwajin samaniya ta azuwajin na da alisini ne walabin ghairi ya kenan a wannan takariji yana nuna nonon nonon wani shanu nonon da ba na shanu ba ba na tumaki ba ba na rakuma ba ta biyun lilami to yana bin naman ne yana bin naman ma'anar wannan goshi fama haruna akulu lahamihi falabuhu na jikin abin da aka haramta cin naman shi to nonon sa najasa ne da shi da zarar nonon ya faɗa ruwa ruwan ya zama najasa kalkaili kaman kaman dawakai yana magana kan mazabar mutama da iya doki haramun ne walbihari da alfadarai walhamiri da jakuna nonansu na jasa ne mamma kuriya aku da zamihi abinda aka karhanta cin namansa ma'ana cin naman abin makuruni ne ba haramu ba ne kasabu'i kamar namun daji aka ce asabu'u to suna ne na dabbobi waɗanda suke cin nama dabbobin da suke cin nama kamar kura kamar damusa da abin da ya kama da wannan ko kuma ka ce dabbobi na daji waɗanda ba na cikin ruwa ba auku kuma waɗanda ba su da jinsi a dabbobin gida. in ake cewa sabu'u kenan falabunuhu makruhun yace nononsa bai kasance makruhi anan sai yayi magana hukuncin shan nono bai yi magana hukuncin nonon ba ma'anar wannan kuwa shine da zaran nonon wannan abu ya taba maka shiga au ya taba ruwan da za ka yi ibada da shi to in son samu ne to dai a wanke kun son samu wannan ruwan kar a yi ibada da shi ma'ana makuruhi ne a yi ibada da wannan ruwa makuruhi ne a yi sallah da wannan tufafi amma inda za ka yi ibada da wannan ruwa ka yi sallah da wannan tufafi shi ke na sallar ka tayi shi ne ma'ana sarrafin makuruhi wa mai tatu ma la nafsa lahu fa'idatun matacciyar abin da ba shi da jini nafsu anan ya zo da ma'ana na jini matacciyar abin da ba shi da jini fa'idatun jini ne gudana yana da jini amma jini ba shi da yawan da in aka kashe abin zai bi kasa ya gudu ka zubabi kamar kuda wannan da tururuwa wujudi da tsufa tahiratun to ya ce tsarkakakkiya ce in ba ji aula rayayyen ajin kenan tun da ya ce matacciyar ma tsarkakakkiya ce to rayayyar kuwa ba a magana karkashin umumi da ya gabata kullu hayyin kullu hayyin da ya ce tahirun din